أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوةً وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkurani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna 21 ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da hudu muna cikin wannan sura dai ta suratu fatir ma'ana ƙarshen wannan sura ta suratu fatir wanda kamar aya biyu ya rage kamar yadda malam ibrahim da ya ci gaba da karantawa inda muka tsaya a cikin wannan sura ta suratu fatir abin da ya rage a cikin wannan sura abin da ya rage aya biyu ne kawai ya rage saboda haka an kwana inda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan sunnarsa akan waɗanda suka gabata sunnarsa akan waɗanda suka gabata waɗanda suka karyata manzanni ya Allah ya yi masu ya kuma suka yi ya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masu wannan shine inda aka kwana shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa awalam yasiru fil ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله تبارك وتعالى يكيش وأولم يسيروا yanzu kafiran makka ba za su yi tafiya ba ne watan su yi tafiya a cikin ƙasa su ga ayoyin Allah su yi tafiya a cikin ƙasa su ga yadda waɗanda suka kafirce ya aka yi musu ya suka yi ya aka yi musu domin ya zama izina domin ya zama wa'azi gare su da aka yi ci awalam ya tsiru yanzu me zai hana kafiran maka su yi tafiya fil arda a cikin ƙasa فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سيديبو سوغا يا يا كرشن ودنن da suka yi kafirci min qablihim gabanin su ma'ana al'ummatan da suke gabanin su ya ya karshen su ya kasance anan Allah tabaraka wataala yana cewa ka faɗa musu ya rasulullah masu ƙaryata abin da ka zo da shi din nan na manzancinka ka ce musu su yi tafiya a bayan ƙasa su diba su gaya ƙarshen waɗanda suka karyata manzanni ya ƙarshen su ya kasance kaga nan aya ta bar magana a dunkule ba ta faɗi ya ƙarshen ya kasance ba amma wata ayar za ta faɗi yadda ƙarshen ya kasance wata ayar ta faɗi yadda ƙarshen ya kasance ya ƙarshen nasu ya kasance halakarwa halakarwa shine ƙarshen su domin a wani wuri ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammar dammar Allah alaihim walil kafirin amsaluha kaga ya ce dammar Allah alaihim walil kafirin amsaluha yanzu waɗanda suka yi kafirci ma'ana mutanen makka ba za su yi tafiya ba ne a bayan ƙasa su ga yadda ƙarshen kafiran da suka gabace suka kasance ya ƙarshen su ya kasance ya ƙarshen su ya kasance dammar Allah alaihim Allah ya halakar da su shi ne ƙarshen nasu dammar Allah alaihim kaga wannan ayar ita ba ta faɗi wannan ba amma ta bar magana a dunkule amma waccan sai ta ce dammar Allah alaihim ai Allah ya halakar da su wasu ya halakar da su da iska iska ne ya rika kadawa sun zaci iskan ruwa ne eh hadha aridun mumdiruna girgije yayi duhu yayi kamar zai bada ruwa sai iska sai Allah ta'ala ya ce a'a bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adhabun alim tudammiru kull shay'in bi amri rabbih eh wato tana kadawa tana halakawa tana kadawa tana halakawa tana kadawa tana halakawa shine dammar Allah alaihim dikenan wasu kuma da tsawa Allah ya yi musu tsawa sai halakar da su kaji karshen wasu yadda ya kasance wasu kuma a girgizar ƙasa aka yi sai ta halakar da su wasu kuma a kisfe ƙasa aka yi aka yi jirkicin masa waje Allah aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan aka mai da aka yi musu jirkicin masa sannan aka biyan musu da ruwan duwar watsi na wuta to duka wannan kaga shine abinda Allah ta'ala yake nufin afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina watan su ga yaya ƙarshen waɗannan da suke min qablihim gabaninsu eh da aka ce a can walillahi aqibatul umur da aka ce wa in yukadibuka faqad kadzabat qablahum qaum nuh wa ad wa samud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashabu madyana wa kuzziba musa fa amlatu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد وقصر مشيد أنا واتن الله تبارك وتعالى دي أمبتي آجبة واتن قرشن وأندا سكا قرية منزنية قرشن سيكتنشي أو نوري سيدي زانو سما ga al'ummatan ga sunansu yake cewa ya rasulullahi in sun ƙaryata ka haƙiƙa mutanen annabi nuhu sun ƙaryata sun ƙaryata annabi nuhu gabanin ka eh faqad kazzabat qablahum qaum nuhin ai mutanen annabi nuhu sun ƙaryata wa adun adawa ma sun ƙaryata wa samud samuda ma sun ƙaryata wa qaum ibrahim mutanen annabi ibrahim sun ƙaryata wa qaum lut mutanen annabi lut sun ƙaryata wa ashabu madiyana mutanen madiyana ma na annabi shu'aib sun ƙaryata manzanninsu sannan wa kuzziba musa an ƙaryata annabi Musa fa amlatu lil kafirina amma duk da haka na yi jinkirin azabtarwa da riko da azaba ga kafirai thumma khattuhum daga bayani Allah ta'ala ce sannan na kama su da azaba da na kama su da azaba ya azaba ta kasance da ka sai ce faka in min qaryatin ai da yawa alqaryatu mun halakar da su sun zalunci kansu ba mu muka halakar da su haka kawai ba a zalunci suka yi muka halakar da su muka rushe su muka ribde su ga su in kadiba za ka ga irin muwatsalatin ga ga ga rijiya nan ba komai ta zama kufai wa qasr mashid duka dai ga sunan alamu ne kufai ne na waɗanda suka taɓa ƙaryata manzanni aka halakar da su suka taɓa ƙaryata manzanni aka halakar da su to wannan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan kada a ɗauka cewa waɗanda aka aka halakar din ba su da ƙarfi kada mutanen makka su rudu da cewa to ko da aka halakar da waɗancan mutanen dan sun ƙaryata manzanni ba su da ƙarfi ne su ko suna da ƙarfi sai Allah ta'ala ya ce wo ko kusa in ana maganan ƙarfi in ana maganan waɗancan ba a maganan kafiran makka wa kanu ashadda minhum quwwatan ai sun fi mutanen makka ƙarfi amma tare da haka fa halakum fa halakahum Allah bi takdhibihim rusulahum Allah ta'ala halakar da su saboda ƙaryata wasu manzannin su fa kadhalika haula'i su ma waɗannan haka nan su ma za mu yi musu yadda suka yi yadda aka yi ma waɗancan to haka za mu yi waɗancan eh haka za mu yi waɗancan cewa fa kanu wa kanu ashadda minhum quwwatan sun fi mutanen makka ma ƙarfi ina na maganar ƙarfi sun fi mutanen makka ƙarfi aka ce duk inda Allah ta'ala yi maganar ƙarfi ga al'ummatan da suka gabata yana magana ne akan ƙarfi na jiki yana maganar ƙarfi na jiki to da an ce adawa shikenan da an ce adawa shikenan sannan a ce sammudawa saboda tsawonsu da kaurinsu Allah ta'ala sifanta su yayi yace ya da kasan da aka halakar da su ga su kwakwance da kasan manya-manyan jigajigan itacen da na dabino zaka zaka ga girma ga tsawo ka annahum ajazu na filin khawiya ya da kasan watan a kututturen dabino saboda girma saboda ƙarfi saboda tsawo haka da muka halakar da su suke fattara lahum min baqiya eh ko yanzu akwai sauran su babu to shine Allah ta'ala yake misalin ƙarfin waɗancan da suka gabata sai wani wuri sai yana maganan adawa da girman kansu da ƙarfin su har girman kai suke yi da ƙarfi alfahari suke yi da ƙarfi fa amma ajin fastakbaru fil ardi bi ghairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa har bugun gaba suke man ashaddu minna quwwa waye kai karfin mu har a ce wai za a halakar da mu waye kai mu karfi har a ce za a halakar da mu man ashaddu minna quwwa wa kanu bi ayatina jahadun wa kanu sun zama wai jahadun suna musu bi ayatina da ayoyin mu don haka wani wuri kuma sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa atabnuna bi kulli ri'in ta'basu eh atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basu wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un haka ne saboda suna girman kai da ƙarfi suna alfahari da ƙarfi Allah ta'ala ya ce atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathu wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbari kaga misali ne akan tsananin riƙon su da kuma ƙarfin su da alfaharin da suke yi da ƙarfi suna alfahari da ƙarfi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake tsawatar da su watan yana tsawatar da su akan alfaharin da suke yi domin duk lokacin da ka ji an ce a a ƙarfi na al'ummatan da suka gabata to ƙarfi ne na fuskoki da yawa ƙarfi na jiki kamar adawa sannan ƙarfi na dukiya ƙarfi na dukiya kamar ƙaruna sannan ƙarfi na mulki da ƙarfi na soji da ƙarfi na tattalin arziki da ƙarfi na ilimi da kimiyya duk waɗannan akwai waɗanda mun ba su amma da suka ƙaryata manzanni sai muka halakar da su da suka ƙaryata manzanni sai muka halakar da su da haka wani wuri za ka ji ya ce awalam yarau kama halakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa alaihim midrara waj'alna al-anhara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله تبارك وتعالى يقول بس غني بني ديوا من هلكدا وتنقرنونا الأمتين ديوا وأن مكناهم من باسو ألفي أكتك أرف صوج أرف تتلين أزكي أرف إلمي duk abin da ke ce makarfi wanda za su samu miƙe ƙafa a bayan ƙasa za su samu tabbatar da iko a bayan ƙasa duka mun ba su amma tare da haka da suka karyata manzanni mu Allah ta'ala sai ce sai muka halakar da su da zunubansu muka kawo wasu mutane sabbi fil waɗanda su ba su yi abin da waɗancan suka yi ba don su gaji waɗancan don su zamo watan misali don haka nan waɗanda abin da kafiran makka suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to su daina bugun gaba da ƙarfi in ana maganar ƙarfi ba su ma da komai in ana maganar adawa me ƙarfin su in ana maganar samudawa menene ƙarfin su in ana maganar mulki irin na fir'auna menene mulkin su in ana maganar dukiya irin ta ƙaruna me suke da shi na dukiya duka tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka halakar da su wa kanu ashadda minhum quwwatan sun fi su tsananin ƙarfi na duk waɗannan huskoki da muka ambata amma Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su lokacin da suka ƙaryata manzanni to haka zalika haula'i haka nan waɗannan da suka ƙaryata manzannin su ma haka Allah zai musu wa ma kana Allah liyu'jizahum Allah tabaraka wa ta'ala min shay'in wani abu wata ma kana Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai zamo ba min shay'in wani abu li yujizahu zai gagare shi ba abin da zai tsere wa Allah babu wani abin da zai tsere wa Allah tabaraka wa ta'ala wala yafutuhu shay'un ba wani abin da zai tsere wa Allah fis samawati wala fil ard a cikin samai ne ko a cikin kasai ne innahu kana aliman qadira innahu haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala aliman masani ne bil ashiya'i da ayyuka da abubuwa daban-daban Allah ta'ala yana sanar da su kadiran kuma mai iko ne yadda yake sanar da su kuma haka yake mai cikakken iko a kansu walau yuwaqidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yuwaqqiruhum ila ajalin musamman fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce walau yuwaqidu Allahu an-nasa ai mutane ma abinda ake musu na halakarwa ai ba wai ko da yaushe ne Allah ke rikon su da laifi ba akwai lokacin da yake kau da kai subhanahu wata'ala gaba da laifin mai laifi za ka yake cewa ai da ubangiji tabaraka wata'ala yana rikon annasa mutane bima kasabu da sababin abin da suka yi duk lokacin da suka yi ba shan ruwa ba ketarewa Allah ta'ala ya kama su da laifin su to ai ma taraka ala zahriha min dabba Allah tabaraka wata'ala ba zai bar min dabba wata halitta mai rairahe ba a bayan ƙasa saboda zunubin masu zunubi saboda kafircin masu kafirci da Allah tabaraka wata'ala yana riƙon mutane da sababin abin da suka aikata na laifi ko kafirci ko sauran sako ma taraka ala zahriha min dabba ai da bai bar min dabbatin wata halitta mai rairahe a bayan ala zahariya a bayan ƙasa ba ba don haƙurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba kamar yadda ya gabata na jinkirta azaba la halakan nasu jami'a da dukkan mutane gabaki ɗaya sun halaka lam yabqa ahadun yadibbu ala wajhi al-ard ba wani ɗaya da zai wanzu wanda yake rairahe a bayan ƙasa babu shi walakin yuwakkiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haƙurinsa saboda yafiyarsa saboda tausansa ga halitta yana jinkirta musu hayya zuwa wani ajali abin ambato shine ran tashi alkiyama amma kan in wannan ajalin ya zo fa idza jaa ajaluhu in ajalin su ya zo fa inna allaha kana bi ibadihi basira inna allaha dahir ubangiji kana haka yake a kullun basiran mai gani ne bi ibadihi da abinda bayan sa suke aikatawa kowa Allah subhanahu wata'ala yana kallon abin da yake aikatawa kowa yana kallon abin Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon kowa abin da yake aikatawa a nan wannan aya kamar da malaman tafsiri suka ce wannan aya mai girma tana magana akan da Allah tabaraka wa ta'ala na gaggauta ma halitta azaba da ya halakar da dukkan abin da ke bayan ƙasa duk abin da ke bayan ƙasa ba wai masu zunubin kadai ba duk abin da ke bayan ƙasa Allah zai halakar da shi saboda laifin masu laifi saboda zunubin masu zunubi sai dai Allah tabaraka wa ta'ala halimun mai haƙuri ne bai gaggauta uquba aka ce hikimar da ke cikin rashin gaggauta uquban ubangiji domin ya nuna ikonsa akan kowa da komi wanda ke gudun wata fursa wata dama ta kucce masa shi ke kokarin yayi amfani da wannan damar kar ta kucce to shi Allah ba abin da zai kucce masa to tunda ba abin da ke kucce masa to gaugawa ta ne ba abin da zai sa ya gaugawa shi dan adam ko halitta yana gaugawa ne don gudun kuccewar dama to shi Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ke kucce masa ba wani abin da ke kucce masa a cikin sammai ko a cikin kasai la yafutu shay'un aradahu ba abin da zai kucce masa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufi da haka Allah tabaraka wa ta'ala baya gaggautawa lokacin da ya shata sai yayi lokacin da yace zai kama al'umma sai yayi sannan zai kama din lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawalin halakar da al'umma sai yayi sannan zai halakar da ita ire-iren wannan ayoyi na cewa Allah tabaraka wa ta'ala watan da zai riki mutane da zaluncin su ko kuma da abin da suka aikata da bai bar wata dabba ba a bayan ƙasa eh law yuwaqidu Allahu an-nasa bi zulmihim a wata a wata sura bi zulmihim nan kuma kaga bi ma kasabu da abin da suka aikata kaga can an ce bi ma kasabu da abin da suka aikata magana ce dunkule amma nan bi zulmihim da sababin zaluncin su bi zulmihim da sababin kafircin su bi zulmihim da sababin ma'asiya ma'asi din su sabon Allah duk waɗannan zalunci ne amma babban zalunci inna shirka da zulmun azim watan shirka babban zalunci ne shine Allah ta'ala ce da zai ina rikon su mutane da sababin zaluncin su ma taraka alaiha min dabba ba zai bar wata dabba ba alaiha bayan kasa walakin yusiru ila ajalin musamman sai dai yana jinkirta musu zuwa wani ajali abin ambato idan wannan ajalin ya zo la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ba a jinkirta musu ko da sa'a daya bayan ajalin ya zo kuma ba a gabatar su da azabtarwa da saukan musu da azaba kafin zuwan lokacin eh Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da su kafirai ka surudu jin Allah bai kama su suna ta kafirci kada surudu su zaci cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya iya kama su a'a Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan kowa mai iko ne akan komai ko kuma aka ce kasuru da cewa abin da suke kai gaskiya ne abubuwa biyu ne yasa Allah ta'ala yi wannan ya faɗi wannan magana domin kada kafirai su rudu da cewa abinda suke yi abinda suke a kai na kafirci gaskiya ne saboda ni saboda ba a sauka da azaba ba na biyu kuma kar su rudu da cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya da iko akan kama su kar su rudu da waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan su subhanahu wa ta'ala saboda haka ne a wani wuri ma za ka ji suna cewa Allahumma in kana hadha wal haqq min indina fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim a wai in wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi gaskiya ne daga wajen Allah ne to ai musu ruwan duwatsu ai musu ruwan duwatsu daga sama ko a zo musu da azaba mai radadi to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake sanar da su cewa ai ita azabar lokaci gare ta Allah ta'ala ya shata mata lokaci saboda hikimarsa saboda wasu masalihu ya sa sai lokacin ya yi sannan azabar za ta sauka fa inna allaha haƙiƙa ubangiji kana haka yake basiran mai gani ne bi ibadihi da bayinsa wasu malaman tafsiri suka ce wannan cewa fa inna allaha kana bi ibadihi basira watan kaman ba da amsa ne na su'ali muqaddari watan wata tambaya ce da ake iya kaddarawa a ce ah to an ce da Allah zai riƙi abinda watan zai riƙi mutane gaba ɗai da sababin abinda kafirai suka aikata da sababin kafircin kafirai da sababin zaluncin masu sabo ba zai bar ko da dabba ɗai a bayan ƙasa ta ka ce to su wanda suka yi kafirci an san abin da zai sa a halakar da su to ita dabba me yayi laifinta har in an tashi a haɗa da ita gaba ɗaya aka ce me yayi laifinta akwai muminai salihan bayin Allah su kuma menene laifinsu da wannan aya ke maganin cewa duk a hada da su gaba ɗaya ba don Allah tabaraka wa ta'ala yana kau da kai ba to su meye laifinsu aka ce na farko dai shi dan adam da Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ke kan ƙasa Allah ta'ala ya ce ya halicce shi ne saboda dan adam ya halicce saboda dan adam har dabbobin sa suna ciki itace tsuntsaye dabbobi da sauransu duka Allah ta'ala ya ce ya halice su ne saboda dan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya halice duk abin da ke bayan kasa lakum saboda ku gabaki daya ya kace to kaji abin da ya jama dabbobin da ke bayan kasa saboda an halice saboda dan adam ai dan adam dan adam aka halice su ko to yanzu in dan adam din yayi laifi in mai laifi yayi laifi in mai kafirci yayi kafirci to har abin da Allah ya tanada ni'imomi gare shi abin zai shafe shi zai shafi waɗancan saboda shi kaga in aka halakar da abin da yake jin daɗi gare shi azabtarwa ne gare shi kamar yanzu mutum ne ya yi noma ya kai lokacin da zai girbi yana ganin ga abincinsa nan na shekara ga abin da zai sayar ya yi hidimomi ga abin da zai yi kaza ga abin da zai yi kaza to duka sai aka halakar da abin ƙonewa yi wata ja'iha ta zo ta same shi to ai kaga kam an azabtar da mai wannan kayan to ai haka shi ma azabtarwa ne ga waɗanda an halicci waɗannan abubuwan da ke a bayan ƙasa ga baki ɗaya lahu saboda ɗan adam to halakar da su azabtarwa ne ga shi ɗan adam ɗin wanda ya kafirci to kaji dalili aka ce to kuma to su menene dalili su ko salihan bayin Allah aka ce zai iya yiwuwa Allah yana nufin subhanahu wata'ala in ya saukar da azabar to zai zai samu musu da mafita ba ya saukar da azaba ba na halakar da wasu al'ummatai amma kuma cikin haka sai tseratar da annabawan wa'annan al'ummatan sai zama azaba in ta zo ba za ta rutsa da su ba kamar adawa kaga an halakar da su amma annabi hudu Allah ya tseratar da shi samudawa an saukar da azaba gare su amma annabi salihu Allah ya tseratar da shi to haka su ma salihan al'ummar waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala mai yiwa yana nufin ya samun musu da hanyar tsira ne kaji abin da ake nufi wasu kuma suka ce a watakila Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su amma kuma in ya halakar da su din ma'ana in halakar ta zo ta same su ga baki daya in halakar ta zo ta same su ga baki daya amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala su zai ta da su a matsayin su na mu'minai ita halakar sai ta zamo ma rahama gare su halakar wa sai ta zamo rahama gare su eh ta zamo rahama gare su kamar da yake cewa a can hadisi thumma yub'athuna ala niyyatihim ko thumma yuhsharuna ala niyyatihim hadisin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yusufu bi awwalihim wa akhirihim za a kisbe na farkon su da na karshen su ummul mu'minin Aisha tace a sai za a halakar da su akwai mutanen kirki a cikin su akwai kaza a cikin su akwai kaza a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka ne akwai kaza din akwai kaza din amma Allah zai jeho azaba da za ta halakar da su gabaki daya saboda wani dalili saboda wata hikima in ya so a tada kowa akan niyyar shi masu imani na kwarai za a tada su mutanen kirki mutanen kwarai su kuma waɗancan za a tada su mutanen banza kafirai mujrimai to wannan shine ƙarshen wannan sura ta suratu fadir an kai ƙarshe na'am na'am سورة ياسين مكية وهي اثنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
mun kai ƙarshen wannan wannan sura ita ce suratu yasin a mun kai ƙarshen wannan sura ta suratu fadir muna fatan abin da ke ciki na umarni ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kamawa abin da ke ciki kuma na hani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon hannuwa alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayoyin da ke ciki da wa'azozan da ke ciki ubangiji Allah ya ba mu ikon aiki da su alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da haka zamu shiga wata sura ita ce suratu yasin makkiyatun makka ta sauka wannan sura ta suratu yasin an ambace ta da wannan suna da yasin waɗannan yankakkun harufa aka kira surar da wannan suna na waɗannan harufa ya siyin harufa guda biyu farkonta kamar yadda yake watan a wajen malamai aka ce watan haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambace ta suratu yasin wannan riwaya ce daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da sunanta suratu yasin kamar yadda abu dawud ya ruwaita ta kamma qalbun yasarin radiyallahu anhu abin da yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce iqra'u yasin ala mautakum ku karanta yasin ga matattunku kaga yasin ma'ana iqra'u surata yasin ku karanta surar yasin ga matattunku to da wannan sunan ne kuma al-Imam al-Bukhari yayi mata unwani da al-Imam tirmidhi a kowanne a kitabu tafsir nashi al-Imam al-Bukhari a sahihin sa a cikin kitabu tafsir da al-Imam tirmidhi shi ma watan a sunan din shi a kitabu tafsir amma wasu daga salaf sun ambace ta kalbul qur'an daga cikin sunayen ta kalbul qur'ani eh saboda ni saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambace ta da zuciyar alqur'ani yasin zuciyar alqur'ani ce wa inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'ani yasin komi yana da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam yace zuciyar alqur'ani shine yasin ya zuciya alkurani shine yasin al-imam tirmidhi ya rawaita daga anas bin malik radiyallahu an eh wannan tasmiya an ce da ghair mashhura ba shahartatta bace al-imam ahmad da isnadi ta zuwa maqalub bin yasarin radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa al-baqaratu sinamul qur'an suratul baqara ita ce tozon alqur'ani ka san shi tozo ga dabba ko daga nesa shi kake fara tunkaruwa shi kake fara hanguwa saboda tilinsa to haka surar bakara take ga alkur'ani kamar ita ce tozon alkur'ani ita ce tsororuwa alkur'ani to a ciki kuma yana faɗin watan wa yasin qalbul qur'an ita yasin ita ce zuciyar alkur'ani la yaqra'uha rajulun yuridu Allah wad daral akhirah illa ghafara lahu babu wani mutum da zai karanta ta yana nufin Allah yana nufin lahira ita surar yasin fa ba wanda zai karanta ta yana nufin Allah yana nufin lahira face Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mishi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya iqra'uha ala mautakum ku karanta surar yasin ga matattunku aka ce in an zo gargara ko ma yayi wafati yayi wafatin gaba ɗaya rai ya fita ana karanta masa surar yasin eh yana daga cikin khasa'is na wannan sura aka ce la tuqra'u inda amri asirin illa yasarahu Allah ta'ala babu wani lamari mai tsanani wanda za a karanta suratu yasin face Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe tsananin duk abin da rashin lafiya ce tsanani ne na wani tashi hankali tsanani ne na wata rashin lafiya tsanani ne na wani al'amari ko menene inda sunansa tsanani in aka karanta suratu yasin sai Allah ta'ala ya sauƙaƙe wannan tsananin matuƙar aka karanta surat yasin da haka aka ce karanta surat yasin ga matattu da ake yi watan domin inda ake karanta ta rahama ubangiji na sauka shi ko matacce ba abin da yake bukata mamaci ba abin da yake bukata kamar rahama ta ubangiji lokacin da ya koma ga Allah ba abin da yake bukata mamaci kamar rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala da haka ake karanta surat yasin saboda saukar rahama saboda sauka albarka ita suratu yasin cike take da albarka in ana karanta ta ga mamaci albarka ke sauka sannan kuma in kafin ya mutu ne mana kafin ran ya fita in ana karantawa ran zai fita a cikin sauki ransa zai fita a cikin sauki eh wallahu alam Allah shine masani akwai hadisai da yawa waɗanda suka zo akan fadla na suratu yasin wasu sun inganta wasu su kuma ba su inganta ba a wajen malaman hadisi wannan sura makkiya ce makka ta sauka kamar yadda ibn atiyya a cikin al-muharrar wajiz ya kawo yace watan ittifaqi ne ma musamman manan ittifaqi malamai sun haɗu ga baki ɗaya akan cewa suratu yasin makkiya surar yasin makka ta sauka eh amma wasu jama'a sun ce akwai ونكتب ما قدموا وآثارهم wannan ba a makka ta sauka ba wata a madina ta sauka ta sauka ne akan bani salima daga lansaru lokacin da an tuna hadisin sai ya zo a bukhari a kitabu sala wasu bani salima cikin madina suke anguwar suna da nisa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi yunkuri su sai da gidajensu su komo kusa da masallaci saboda mi saboda su rika da sun fita daga gidajen su yi masallaci sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ala tahtasibuna asarakum yanzu ba za ku yi tsururin ladan wannan takin da kuke yi ba ba za ku yi tsururin lada ba na takin da kuke yi haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace musu ala tahtasibuna asarakum ba za ku yi tsururin lada ba na takin da kuke yi ma'ana ai ku zanna can inda kuke can ƙuryar madina duk taki ɗaya a rubuta lada goma a tankar zunubi goma sannan a ɗaukar ka daraja goma ka ji duk taki daga gida zuwa masallaci to wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tahtasibuna afarakum ala tahtasibuna afarakum to shine aka ce a kansu ne ونكتب ما قدموا وآثارهم تسوكا eh lokacin da suka yi yunkurin su tashi su koma su sai da gidajen su komo dab da masallaci su koma makotan masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kowa ya zauna can e diyarukum yace tuktabu afarukum wata nusa kuma diyarakum ai ilzamu diyarakum a ku zauna can inda kuke ai kafin ku taho nan za a za a lissafa muku taki mai yawa sabanin in kun komo kusa da masallaci da kun fito daga gidajen ku sai masallaci ai kaga tashin ba yawa amma in kuka tsaya nesa da masallaci nesa da masallaci a to takin naku zai yi yawa ladar ku ta yi yawa a kankar zunubai da yawa a ɗaukaka darajojin ku da yawa aka ce yan tuna can a hadisi shurrahu suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su su su taso daga gidajen su komo gab da masallacin Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah bai so a bar Madina ta koma daji ka san in aka baro duk inda aka baro yanzu zai koma daji an komo nan da masallaci inda masallaci yake shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Madina ta bunƙasa ko ina a ce mutane ne ko ina mutane ne amma in ta zama ko ina fanko sai inda masallaci yake to manzo Allah bai son haka da ka sai ce alaihi salatu wassalam a ku ku tsaya can inda kuke don ku rika lissafin ku yi tsururin ladan takin da kuke zuwa masallaci aka ce shi kadai ne wasu kuma suka ce a'a wannan ma din har wannan ma wani tu ma qaddamu wa atharun shi ma makkiya ce ita ma wannan makkiya ce dukkan ta ma makkiya ce ai wannan an yi istishhadi ne da shi a Madina da aka zo madina sai wata waƙiya ta faru na wa'innan su bani salima to abin da ya faru nasu sai daidai da abin da ya sauka a cikin suratu yasin a makka kaga kenan tana nan matsayin ta na sura makkiya komai na ta makkiyi ne kowace aya ta ta makkiya ce wannan ma an yi ihtijaji da shi ne an kafa hujja da shi ne watan a madina amma a makka ta sauka kaman kowace sura tana da manufofi ita ma suratu yasin din nan menene jigon abin da take karantarwa jigon abin da take karantarwa bayyanar da ijazin alqur'ani bayyanar da alqur'ani fa buwayarsa tana nan daram ba wanda ke iya zuwa da irin alqur'ani watan Allah tabaraka wata'ala yayi wa mushrikan makka sun fi kowa fasaha sun fi kowa zalaka da harshe da hikima da fasaha da balaga amma Allah ta'ala ya kalubalance su zo da irin alkurani suka kasa yace to yanzu na sassafta qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin to yanzu ku zo da sura ko da goma kirkirarru suka kasa da ƙarshe yace to wato fatu bi suratin ku zo da sura ɗaya tak irin alkur'ani suka kasa Allah ta'ala ce to tunda ba ku alawas ku zo da irin alkur'ani kun kasa inda aka fito to yanzu inda za a ba za ku iya zuwa da alkur'ani ba to ijadin buwayewa alkur'ani gajewa alkur'ani yana daga cikin abin da wannan sura ke karantarwa domin akwai waɗannan alhuruful muqadda'a ya sin laraba ba su saba da wannan ba a kawo yankakkun harufa a ce kuma suna da wata ma'ana laraba ba san wannan ba za ka gajiyar da su ne akan uslubin da suka saba to yanzu an zo da wani wanda ba saba ba ba su fahimce shi ba ba su san shi ba kuma ya gaji yadda su su fahimce shi to kaga wannan ijaza alqur'ani sannan yana daga cikin abin da wannan sura take karantawa suratul yasin rantsuwar da Allah yake yi da alqur'ani Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da alqur'ani domin ya nuna girma da darajar shi alqur'ani sannan da sifanta shi mai hikima ne an kyauce shi babu yadda za a yi wani mai jayayya ya iya gitto mu alqur'ani alqur'ani bai bashi amsa ba wala yatunaka bi makalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsan tafsira Allah ta'ala ce ba wani misali da za su zo maka da shi face muna da amsar ta za mu ba su amsar nan cikin alqur'ani da ka alqur'ani sai zamo gagarau gagarbadau shi alqur'ani sannan kuma ya kai matuƙa a cikin hikima kuma wannan sura daga manhohinta tabbatar da risalar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tabbatar da risalar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam cewa Allah tabaraka wa ta'ala ke shaidar Allah ya kuma manzo Allah kuma risalar manzo Allah sallallahu alaihi sallam fa bata tsaya ba mutanen Makka kadai ko jaziratul arab ko kuma fararen fata kadai ba a'a duk gabaki daya Allah ta'ala ya ko manzo Allah sallallahu alaihi sallam ga dukkan duniya gabaki daya sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana bayanin fifikon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da fifikon abin da yazo da shi na addinin musulunci akan dukkan addinai gabaki daya sannan da abin da ke ciki na istiqama watan a cikin al'amura na duniya da abin da ke ciki na istiqama na al'amura na lahira na hayat al'abadiyya rayuwa wadda take ta har abada wannan kaɗan daga cikin manufofin abin da wannan sura take karantarwa sannan kamar da aka saba kowace sura idan aka zo za a faɗi alaƙarta da surar da ta gabace ta me alaƙar wannan sura ta suratu yasin da suratu fadir da muka wuto aka ce watan alaƙar da ke tsakanin watan suratu yasin da suratu fadir kamar yadda jalaluddin suyudi rahimahullahu ya ce watan a cikin suratu fadir Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ja'akumun nadhir sannan kuma manzo babban manzo mai gargadi ya zo muku babban manzo mai gargadi ya zo muku ana nufin babban manzo mai gargadi sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to sai suka gitta ma wannan magana ta cewa waja'akum an-nadhir kuma suka ƙaryata wannan babban manzon mai gargadi sai kafiran makka suka ƙaryata shi to tun sun ƙaryata an-nadhir babban mai gargadin nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗa wannan surar da ta biyo bayan suratu Fatir ita ce suratu Yasin sai Allah ta'ala ya buɗa ta da gazgata abinda kafiran Makka suka karyata me suka karyata risalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka karyata sai Allah ta'ala ya ce to abinda suka karyata da shi kuma a surat Fatir ta rufe da shi to sai aka watan buɗe suratu Yasin da gazgata risalar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam har ma in Allah zai tabbatar da risalar sai ya rantsi ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin wallahi haqiqaka ya rasulullah kana cikin manzannin Allah kana cikin manzannin Allah kaji Allah ta'ala na rantsuwa kan ingancin risalar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma cewa manzo Allah yana kan tafarki madaidaici kuma Allah ta'ala ya aiko shi ne don yayi gargadi yayi wa'azi ga mutanen da ba a taba aiko musu wani manzo ba ba a taba aiko ma iyayensu wani manzo ba aka ce shine alaqar suratu yasin da suratu fatir wasu kuma suka ce a suratu fatir an ce wa sakhara shamsa wal qamara Allah ta'ala ya hore rana ya hore wata kullun yajri li ajalin kowanne yana gudana zuwa ga ajali ma'ana abin shatawa abin ambato to wannan haƙiƙar da ke cikin wannan aya to akwai mai kama da ita a cikin suratu yasin shine dalilin suratu yasin ta biyu wash-shamsa tajri li mustaqarrin laha wash-shamsa tajri li mustaqarrin laha zalika tafsirul aziz al-alim haka nan rana ma wato wash-shamsa tajri li mustaqarrin laha kaga wannan yayi kama da wancan watan wasakar shamsa wal qamara wannan ne wannan kamar wannan hakika da wancan to shine zalika taqdirul aziz al alim wannan shine dalilin da yasa suratu yasin ta zo bayan suratu fatir wallahu alam Allah shine masan duka wannan ijtihadu da ne fa malamai ke yi in an kare gaba ɗaya sai a ce wallahu alam Allah shine masani abinda aka yi ijtihadin daidai ne ko ba daidai ba ne su malamai sun yi ijtihadin dalili hikima da ke cikin suratu yasin ta biyo bayan suratu fatir kamar yadda suratu fatir ta biyo bayan suratu saba kamar yadda suratu saba ta biyo bayan suratu ahzab to duka kowace sura me hikimar wannan ta biyo wannan ilimi ne mai zaman kansa cikin ulumul qur'an Mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da bismillahir rahmanir rahim kaman kowace sura Allah tabaraka wa ta'ala yana buɗe ta da basmala sai suratu at-tauba ita kadai ce ba a buɗe ta da basmala ba da haka wasu suka ce to ita bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin kowace sura ko ko a'a ba aya bace a cikin kowace sura wasu suka ce a'a ba aya bace a cikin kowace sura sai cikin faɗan Allah tabaraka wa ta'ala innahu min sulaimana fa innahu bismillahir rahmanir rahim nan kadai ne bismillah take aya amma ko ina in ka ganta farkon sura addu'a ce ba aya ba ce addu'a ce wasu kuma suka ce a'a aya ce duk inda ka ganta aya ce wallahu alam Allah tabaraka wa ta'ala ya bude wannan sura da yasin warada fi surati yasin ahadithun kathira shehu radiyallahu anhu ce hadisai masu yawa sun zo a cikin fadalar suratu yasin kamar wancan da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta ma matattunku mana mamatanku suratu yasin duk wanda aka karanta masa suratu yasin sai Allah ya sanya masa saukin mutuwa sai Allah ya sanya masa saukin mutuwa kowane abu yana da zuciya zuciyar alqur'ani ita ce yasin kamar yadda annabi sallallahu ta'ala sallam yake faɗi ita wannan suratu yasin a wannan lafazi na yasin malamai sun yi sabani menene larabci ne yasin larabci ne ko wata buga ce sa'id ibn jubair da ikrima watan suka ce luga ce ta mutanen habasha domin akwai abubuwan da suka zo cikin alkur'ani na wasu lugogin da ba larabci ba amma tun da yau da gobe larabawa sun mai da su larabci kamar yadda yanzu a hausa akwai wasu abubuwan da ba hausa ba ce asalinsu a'a hausa ce ta mai da su hausa e amma asalinsu wani yare ne daban to amma yanzu tun da sun sanu da yaren hausa to sun zama hausa to don haka akwai kalmomin da na ajamanci ne al'imamu suyuni littafi ya risalaye a kan waɗannan kalmomin da suka zo a cikin alƙur'ani waɗanda asalinsu ba larabci ba ne amma yau da gobe ta sa laraba su mai da su larabci to tunda laraba sun mai da su larabci suna magana da su sai alkur'ani ya sauka da su eh da haka aka ce luga ce ta mutanen habasha amir ibn sharahid ash-sha'bi yace luga ce ta dayye kabila ce ta larabawa dayyibu kaga ce da larabci ne eh hasan basri yace luga ce ta kal bani kal al-imam al-kalbi yace luga ce ta siriyananci laraba suka rika magana da wannan lugar shikenan sai ta zama lugarsu imamu al-qadi iyal rahimahullahu a cikin ashifa bi ta'rifi qudil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi sardin maganganun malaman tafsiri na menene ma'anan yasin menene ma'anan yasin imamu al-qadi iyal a cikin ashifa zaka ga yayi sardin maganganun malaman tafsiri malamin tafsiri sun ce kaza a cikin ma'anan suratu yasin yasin inna mai manasa abu muhammadin makki addalan makki ya kawo yace an ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li inda rabbi asharatu asma ina da sunaye goma wajen ubangiji na daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci daha da yasin daha da yasin wato sunaye ne na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya ambace shi da su sannan al-imam al-mawardi imam al-qadi ya da ya kawo magana mawardi shi mana daga cikin malaman tafsiri ya kawo daga sayyidina ali ibn abi talib sayyidina ali ibn abi talib yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala asmani fil qur'ani sab'at asma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace ni da sunaye guda bakwai a cikin alkur'ani guda bakwai akwai Muhammad akwai Ahmad akwai Taha akwai Yasin akwai Muzammil akwai Muddathir akwai Abdullahi waɗannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace ya ambace ni da waɗannan sunayen kaga Muhammadu dai ya zo wuri hudu Muhammadur Rasulullahi ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سنن والذي نزل على محمد هو الحق سنن أحمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سنن طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سنا يا أيها المزمل يا أيها المدثر سنا عبد الله لما قام عبد الله وأنا سناي غدا بقي الله تبارك وتعالى مشيني دسو إمام القاضي إيالي ياتي أبو عبد الرحمن السلمي تكن جعفر الصادق yake cewa ma'anan yasin ya sayyidu ya shugaban kowa da kowa manzo Allah kenan Allah ta'ala ne zai fara magana da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda ka san a duniyance in za a fara magana da mai girma ba ana gabatar da wani abu na girmamawa ba in ba sarake ne a ce yiwa highnessa in kuma mai mulki ne irin na gwamna a ce yiwa excellency sa yiwa excellency to ai haka ne ya sin ya sayyidu ya shugaban kowa da kowa shine ma'anar ya yasin watan Ja'far Sadiq yace ma'anar sa ya sayyidu Allah ne yake hidaba da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace yasin ma'anahu ya insanu ya cikakken mutum kowa fa bai cika ba fa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya cika daga in Allah ta'ala ya ce ya fi ya wanda ya cika a mutuntaka bi ma'ana al-insanul kamil al-insanul kamil wanda ya cika ba inda yake da gaira inna rasulullahi sallallahu ta'ala sallam ya insanu arada muhammadan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa shine ma'anan ya insanu ay al-insanul kamil sannan aka ce wannan rantsuwa ne daga fasarorin da aka yi ma yasin aka ce rantsuwa ce suna ne daga sunayen Allah tabaraka wa ta'ala al-imam az-zajjaj yace yasin ma'anahu ya muhammad ya wanda ya fi kowa abinda za a yaba ɗabi'unsa da halayensa da surar jikinsa da darajojinsa ya fi kowa abinda za a yaba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar muhammadu ba to haka ma'anar yasin bi ma'ana ya muhammad wasu kuma suka ce kila ya rajulu ya wanda ya cika sifar rujula in ana maganar mazaje wane ne ya cika sifa ta rujula sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam muhammad ibn al-hanafiya yace ma'anar yasin ya muhammadu ka abul ahbari yace ma'anar yasin Allah tabaraka wa ta'ala ne yake rantsuwa da shi yasin Allah na rantsuwa da wannan lafazi na yasin tun gabanin bai halitti sammai da kasai ba da shekara dubu biyu kafin halitta sammai fa kafin halitta kasai Allah ke wannan rantsuwa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin Allah tabaraka wa ta'ala na rantsuwa da alqur'ani kuma aka ce an yi aka fi rantsuwa kan rantsuwa wasu sun ce ya tsin rantsuwa ce wal qur'an al hakim adafin rantsuwa ne akan rantsuwa wasu suka ce a'a laraba ba su haka nan sai dai ya tsin ya sayyidu ya sayyidan nasi wal qur'an al hakim maganan nan da zan yi da kai ya rasulullahi ya sayyidan nasi sai na ina maka rantsuwa da alqur'ani Allah ne ke yi manzo Allah rantsuwa da alqur'ani cewa ni cewa innaka min al-mursalin kana cikin manzannin Allah wallahi kana cikin manzannin Allah ana ce mani lokaci yayi saboda haka zamu ga nan Allah ya mana muwafaqa ta sa mun dace kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba lokaci to ubangiji akwai sakuna amma saboda yanayi na lokaci Allah ya mana muwafaqa Amin.
Allah ka ba mu yaddarsa Allah ka fahimtar da mu asrarin littafinsa kuma abinda ka fahimtar da mu ka ba mu aiki da shi kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fatiha ma salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين